Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Lahadi, goma ga watan Shawwal, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, daidai da talatin ga watan Afril, miladiya dubu biyu da ashirin da uku. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad muna cikin jizu sani a firiya da tafsir na olamu sahibul faidati sheikh ibrahim iyas radiyallahu ta'ala anhu shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai muna cikin suratul araf za mu tashi aya ta ɗari da tamanin da bakwai Malam Muhammad Mubarak zai ja mana baƙi shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إهدري لنا جهاز المهدر والتعطه بنظرة تاتي لنا بالزفر آه يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركم متصلى بركم مديو بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرسيها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك هزي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون آه أجيا من فار فسر ولن آية شيوا sahu uku na al'ummar annabi sallallahu alaihi sallama suke masa tambaya akan yaushe ne tashin alkiyama sahun farko shine sahun maguzawa masu bautar dodo su ne shawa mutanen makka su tambayar su tambaya ce tabbas yadda ba mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin tambayar su kenan wa yaquluna mati hazal wa'adu in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alƙawari da aka yi na cewa za a yi tashin aljama in dai gaskiya ne abin da kuka faɗa to ku gaya mana yaushe ne sai na biyu shine sahun yahudawa yas'alunaka 'an as-sa'ati ayyana mursaha yahudawa sun matsa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan tambayar yaushe za a tashin alkiyama saboda su sun san za a yi tambaya ce ta ƙure suna so su ji me zai ce sai sahu na uku shine sahun muminai sahabi zai zo gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya durkusa sai ce masa ya rasulullahi matassa ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ne za a yi tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa ma a'adatta laha ranar da kowa ke tsoro kai kake tambaya akan ta ne ka tana da mata ya ce ma a adattu laha min kafirin salatin wala siyamin wala sadakatin walakin ni uhibbu Allah wa rasula ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ban tana dawa alkiyama yawan sallah ba ban tana da mata yawan azumi ba ban tana da mata yawan sadaka ba sai dai na tana dan mata san Allah da manzansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anta ma'a man ahbabta kaga anan zaka gani masu tambaya akan tashin alkiyama sahu uku ne maguzawa yahudawa sannan sahabawa su maguza suna tambaya ne tambayar ban yadda ba mata hazal wa'azu in kuntum sadiqin su kuma yahudawa tambaya ce ta kuri sun san cewa ilmuha inda Allah la yujalliha li waqtiha illa huwa to sai zo su tambaya ko annabi zai faɗa sai Allah ya ce masa ka ce sanin lokacin da za a tashi alkiyama yana wurin mu sai muminai su kuma sun kosa muminai duk inda suke su sun kosa ma a mutu a yi tashin alkiyamar kowa ya ga masaukinsa da sai zo tambaya ya rasulullahi matassa ya rasulullahi kai fa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaqu bihim annabi yace al mar'u ma man ahabba to shi yasa zaka rika jin tambayoyin iri daban-daban har zaka ji ubangiji ya ce yasta'jilu bi allazina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق على إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد وسنن سيدة عائشة كانت تناتي وأمت أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكن تنبين تاشن القيامة بعدين بسيدة الله تبارك وتعالى يسوكر دا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها to daga lokacin ne aka daina a tambayarsa tunda Allah ya saukar da wannan aya ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha to shikenan sai bakin kowa ya shiru sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul fussilat aya ta 47 yana ce masa ilaihi yuraddu ilmu sa'a ilaihi nuraddu ilmu sa'a zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ake juyar da ilimin sanin tashin alkiyama wato anan mutum yana da hankali sosai ya lura zai gane wani abu ko da ba annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kai ne almajiri ne mai ladabi mai hankali mai natsuwa ai zai kyau misali a ce malaminku ya aike ka malaminku ya aike ka sai ka zo wuri sai aka yi wata tambaya tambayar kuma muhimmiyar tambaya ce wannan tambayar zai kyau ya zama amsarta daga bakin malamin ku ta fito bai kamata ka bada amsarta ba ko ka san ta. kamata ka ta wannan tambaya a tambayi malam ko baka sani ba ta ban sani ba a tambayi malam ko da ka sani ka san wannan tambayar amsarta bai dace a jita a bakin ka ba sai dai in baka da hankali kai ba almajiri bane nagari in dai kai almajiri ne nagari ka sa akwai tambayar da malamin ku ya kamata a yi wa ita ba kai ba ballantana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tambaye shi akan yaushe ne za a yi tashin alkiyama sai ce ce rana kaza ne aba wanda shi ladabin sama Allah ne koyar da shi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi thumma amarani bi makarimil akhlaq Allah tabaraka ta'ala shi ne ya dauki nauyin ladabtar da ni ya koyar da ni sannan ya umurce ni da aikata manya-manyan ɗabi'u ya ce da ni kuzul afuwa wa murbil urfi wa arif anil jahili wa imma yanzagannaka min ash-shaytani nazgun fasta'iz billah shi ne Allah ke gaya masa ilaihi yuraddu ilmu sa'a wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi to anan a lura da kyau wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi ga likita kuma dakta ya san nan kuma ya ce illa bi ilmihi ya karatu yake ba yadda za ka shuka ka shuka dawa ta fito tun tana cikin kwasfarta a ce ka san kwaya nawa ne Allah shi kadai ya sani ba yadda za a yi ka auri mace ka kusance ta ta ɗauki ciki ka san me za ta haifa wannan duka yana daga cikin ilimin mu in ji Allah to amma ya ce wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a kaga yayi istisna'i to yanzu wannan istisna'in annabi zai fiki haba haba dan uwa yana da kyau wani abun ba sai an karanta mana a makaranta ba wani abun in an karanta to ka sa hasken imani ka zakulo sauran bayanin ba sai an maka bayani illa akwai magana da ba a faɗi akwai to amma sauran karatun ya kamata ya fito in dai za a samu wata arniya wadda ba ta jin kunya tsiraici a sa abin ɗaukan hoto ana ɗaukarsa ana haskawa duniya tana bayani cewa gobe za a yi ruwa a wuri kaza jibi za a yi tafi a wuri kaza gata za a yi girgizan ƙasa a wuri kaza citta za a yi iska mai ƙarfi a wuri kaza kuma arniya da fiket da fere ga rabin cinyoyinta a waje kuma abin da ta faɗa ɗin nan washe gari ya tabbata to ne take zato kuma waɗannan duka ilimai ne da Allah ya ce wannan sanin wannan ilimai yana wurin mu to amma ga shi Allah ya sanar da waɗansu daga cikin in dai Allah ya sanar da wasu cikin turawa su baka labari za a yi ruwa gobe lokaci kaza matarka ta ɗauki ciki ka kawo musu su duba ta su ce namiji za ta haifa ta daina aiki saboda rana kaza za ta haihu kuma ka gamsu ka yadda sai an zo ana gaya maka annabi ya san kaza ka ce a'a bai sani ba me yama ya kamata a tambaye ka a ce me annabi ya ma haka kana zuwa asibiti arna su baka labari ka gamsu kuma labaran nan na gaibi ne amma Allah ya sanar da su a cikin Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqal insan, allamahu al-bayan. Amma kuma ga shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama yana baka labarin waɗansu ilimai boyayyu har yanzu baka gamsu cewa Allah tabaraka ta'ala ya sanar da shi wani daga cikin ilimin gaibi ba ai ilimin gaibi jiya mun faɗe su sun kasu hawa biyar ne to a cikin ilimin gaibin da Allah ya sanar da shi wanda ba wanda ya san su in ba shi ba shine wa ma kana Allah li yudliakum alal gaibi walakin Allah yastaji min rusulihi man yasha annabi shi ne man yasha sannan su ma annabawa din manzanni Allah yake bance su da nasu siddiqai Allah yake bance su da nasu sannan mu ma waɗanda ba kowa ba sauran mutane muminai Allah yake bance su sannan aka hada kuma kowa da kowa har da arna su ma Allah ya sanar da su wani abu sai kaga arni ya san abin da baka sani ba yanzu da sai kaga baturi ya shigo kasar ku da gajeren wanda yana kan sigari kare na bin shi inda aka haifi kakanninka ba da iyayenta sai ce ma akwai fetur a wurin sai ce akwai gwal a wurin sai ce akwai akwai kudinci a wurin akwai abu kaza akwai abu kaza kuma yana shan sigari ke faɗi ba wai yana karatun qur'ani ba sigari ke sha ga kare yana bin shi kuma in aka tona a ga abin da ya faɗa wannan duka ba karantarwar ubangiji ba saboda haka yana da kyau idan ana faɗin abu kar mutum ya dinga kuskure yana ta har wani kar kai haka kar kai haka shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ke gaya masa yake cewa a yas'alunaka ahlu makkah mutanen makka suna tambayar ka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama adis sa'a wai yaushe ne za a yi tashin alkiyama ayyana mursaha shin wai yaushe ne lokacin tashin alkiyama mata ta kono sa'a da wani lokaci ne alkiyama za ta tashi قل لهم يا رسول الله كثيرا إنما علمها متى تكون عند ربي كديدي ilimin sanin yaushe ne alkiyama za ta tashi wani lokaci ne wannan ilimin yana wurin ubangiji amma ko a jiya ai a ƙarshen karatu ba mun gaya muku ba annabi ya ce ranar juma'a ne ko ba haka ba ya ce ranar juma'a ne خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه آه وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة في قالي بالجواب ينسى يجا أنا تا أسكو يا ذا أبين تيجي مثل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر na gaya muku ranar juma'a ne to in kuna so ku neme ta bayan la'asar ranar juma'a ƙarshen sa'a wanda yake wannan jawabi me kake zato kuma sauran jawabin kana nufi duk abin da ya sani ya faɗa wallahi ba duka bane wani abu ya faɗa ya ce ranar juma'a za a tashin aljama sai ce ku neme ta bayan la'asar sa'a ta ƙarshe ranar juma'a kaga akwai sauran jawaban suna wuri shi saboda haka innama ilmuha mata takunu inda rabbi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah la yujalliha ay la yazharuha li waqtiha illa huwa Allah tabaraka ta'ala baya bayyanar da ilimin tashin alkiyama da wani mahaluki sai a wurin sa kudum kurum wato ubangiji tabaraka ta'ala bai sanar da kowa lokacin da za a yi tashin alkiyama ba ya keɓanci kansa ne da sanin wannan waqtu maji'is sa'ati la ya'lamuhu illa Allah lokacin da alkiyama za ta tsaya babu wanda ya san wannan lokaci sai Allah saqulat ma'ana ta yi nauyi ai azumat ta yi girma fi samawati wal ardi wato ilimin sanin tashin alkiyama ta yi girma a sama kuma ta yi girma a ƙasa wato sanin lokacin yana da nauyi a sama kuma sanin lokacin yana da nauyi a ƙasa ke shewar jallahu sai ce ai ala ahlihi ma da hauliha wato ba sama bane ilimin tashin alkiyama ta wa nauyi a'a halittu da suke sama ɗin na mala'iku sanin ilimin tashin alkiyama ya musu nauyi sannan mutane da ke ƙasa ilimin sanin tashin alkiyama ya yi musu nauyi don haka la ta kumu illa bakta alkiyama ba za ta tsaya ba ba za ta zo muku ba sai a raɗe alkiyama ba za ta zo muku ba sai a raɗe ma'anin a raɗe fuji'atan ba zato ba tsammani shine fuji'atan babu zato babu tsammani kana cikin shuka kana cikin noma a gona sai aljama ta tashi an zo za a ɗaura maka aure liman ya ɗaga hannu yana addu'a bai shafa ba sai aljama ta tashi ana kasuwa ana ciniki kana tayawa ba a sallama ba sai aljama ta tashi kana bakin kasuwa ka zauna kana ƙarya kana gulma sai aljama ta tashi ka tafi zawiya kana zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai aljama ta tashi ba zato ba tsammani yasa ake so kullum ka zama cikin aikin alheri watakila kana cikin wannan aikin alkiyama za ta tashi baka sani kuma daga mutuwarka alkiyama ka ta tashi kar ka ce a to ba ka ce sai juma'a ba saboda ka kaga laraba da alamin zan more juma'a sai in koma ga Allah shi kenan sai ka mutu ranar laraba ɗin da ka mutu alƙiyama ka ta tashi sai dai wasu kuma to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yace yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha wato mutanen makka suna tambayanka labarin tashin alkiyama yaushe ne za a tashin alkiyama sai ka ce kai innan mubaligun fi su'ali aw mubaligun fil ilmi wato ya rasulullahi ana maka tambaya akan tashin alkiyama kamar kai aka ba kiwon tashin alkiyama shine ka annaka hafiyun anha kamar kai aka ba kiwon tashin alkiyama dan haka sai ka zamanto mai isa matuƙa a cikin yawan yi maka tambayoyi kamar kai ne kafi kowa isa matuƙa a wurin sanin yaushe alƙiyama za ta tashi hatta alimta ha har ka santa saboda kai aka ba kiwonka kenan kul ya rasulullah kar ka ce komai a cikin abin da ka sani kai ne ka ce innama ilmuha indallah kadai dai ilimin sanin yaushe ne alkiyama za ta tashi wannan ilimi yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai shehu radiyallahu anhu sai ce to anan ya kamata ku sani alkiyama kala uku ce kiyama kiyama kiyama kala uku ce akwai kiyama babba akwai kiyama matsakaici akwai kiyama karama alkiyamatu salasatu alkiyama ta kasu kaso uku mautul insani huwa alkiyamatu subra daga lokacin da mutum ya mutu to kiyamar ta karama ta tsaya kana mutuwa to an yi maka karamar tashin alkiyama man mata faƙan ƙamar kiyamatu duk mutumin da ya mutu alkiyamarsa ta tsaya wal wusta amma kiyama ta tsakiya wato matsakaiciyar kiyama ita ce mautu jami'il khalaiki mutuwar dukkan halitta in aka ce kowa ya mutu to kiyama tsakiya ta tsaya karamar kiyama mutuwar ta matsakaiciyar kiyama ita ce mutuwar kowa wal kubra amma babbar kiyama hasharul ajsadi ila al mahshar shi ne tasin jukkuna daga kaburburansu a kawo su filin taron kiyama a tsaye da su to babban kiyama ce an gane ko ƙaramar kiyama ita ce mutuwarka matsakaiciyar kiyama mutuwar kowa babbar kiyama ita ce wato tashin mutane daga kaburburansu a tara su a filin da za a yi taron alkiyama wannan ita ce babba wa mautu jami'il khalaiqi fana'u hadha al'alam mutuwar dukkan halitta ita ce karewar wannan duniya mutuwar dukkan halitta ita ce karewar mutanen duniya huwa allazi la ya'lamu waqtihi illa Allah wannan shine ba wanda ya san shi sai Allah an gane ko an gane mutuwar dukkan halitta a ce yau yaushe ne kowa zai mutu ya zama a duniya ba kowa wannan shi Allah shi ne ya sani amma mutuwar wani mutuwar wani mutuwar wani annabi Suleiman ma yake sani ka manta mala'ikan da ya zo karban wani mutum daga cikin al'umman annabi Suleiman an ce je ɗauki ran mutumin ne a can India sai gashi kuma a Palestine kenan za a ce ko annabi Suleiman Sham ya zama na ko eh na'am a Turkiya. To, misali a ce Falasɗin. To, ga mala'ikan mutuwa ya zo karɓar ransa, kuma Allah ya ce mai ya je inda ne karɓar ran wannan mutumin. Shi kuma ga shi a wurin annabi Suleiman. Da mala'ikan mutuwa ya zo, shi mutumin bai san shi ba, amma annabi Suleiman ya sani. Da mala'ikan mutuwa ya zo sai kura mutumin ido. Yana ta kallon shi, yana ta kallon shi. Shi kenan sai suka gaisa da annabi Suleiman sai ya wuce a wurin. shikenan sai mutumin ya ce ya nabi Allah wannan bakon naka wane ne sai ce mala'ikan mutuwa shi mala'ikan mutuwa ya ce ya ga ya kura mun ido ne sai ce kwarai kuwa to Allahu alam wata kila wani abu ya ce don Allah nabi Allah ka sa aljanna ya kai ni India yanzu da Allah nabi Allah ka sa aljanna ya dauke ni ya kai ni India saboda in kubuta daga abin da yake so ya yi annabi Sulaiman ya ce eh ta da Ifrit ya ce dauke shi kai shi India yana kai shi sai ga mala'ikan ya dawo sai ce ɗazu ka zo ka tsorata min mutumi na na ce wani mutum ce wanda ka zo ka kura yace eh ina mamaki ne Allah ya ce in karɓi ransa kuma ga sha'awa ɗaya ya rage a India sai na ganshi anan to amma yanzu ubangiji ya ce min ya isa India zan guje tadda shi zan je san mahade a gane ko shi yasa ba a gujewa mutuwa ka shirya kawai amma duk wata dabara Allah ya fi karfin dabara duk dabara ka kaga an ce a je India a karɓar ransa ga su a nan shi kuma ya ce a kai shi India a ce a can za a karɓar shi faman kutibat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha sai aka je ta kai aka karɓe ran nashi walakin na aktaran nasi sai dai cewa mafi yawancin mutane la ya'lamuna ba su san cewa anna ilmuha inda Allah tabaraka wa ta'ala an gane ko da yawan mutane ba san cewa sanin ilimin tashin alkiyama yana wurin Allah tabaraka ta'ala saboda haka sai shi to ai alkiyama ma kala uku ce akwai karama akwai matsakaiciya akwai babba karama mutuwarka babba mutuwar kowa a matsakaiciya mutuwar kowa babbar kiyama shine a tashi kowa daga kabarin shi a taro a gaban Allah wannan ita ce babban alkiyama وموت جميع الخلائق فناء هذا العالم هو الذي لا يعلم وقته إلا الله تبارك وتعالى واتو mutuwar dukkan halitta ita ce karewar wannan alam shine ilimin da babu wanda ya san shi sai dai Allah tabaraka wa ta'ala in kila idan muka ce inna dunya sab'atu alafi sanati cewa duniya gabaki ɗaya duniya shekara dubu bakwai za ta yi kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya kwana bakwai za ta duniya duka kwana bakwai za ta kwana bakwai din nan na Allah ne mu kuma kwana bakwai a wurin mu shekara dubu bakwai an gane ko kwana bakwai shekara dubu bakwai saboda wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun to duniya baki daya ba za ta wuce kwana bakwai ba wato ma'ana shekara dubu bakwai sai shi wace to ai wa kad marrat sab'atu alafi wannan kuskure ne salasatu alafin din wa kad marrat sab'atu alafi sanatin hakika shekaru dubu bakwai kuwa sun riga sun wuce hal yurafu bi hadha wa fi qiyam sa shin idan muka yi lissafi za mu iya ganewa da wannan lissafin yaushe ne alkiyama za ta tashi to kamar yaya lissafin yake sai ka ce daga zamanin annabi Adamu alaihissalam zuwa zamanin annabi Nuhu alaihi salam shekara dubu ne daga zamanin annabi Adamu zuwa annabi Nuhu shekara dubu aka yi daga zamanin annabi Nuhu alaihi salam zuwa annabi Ibrahim alaihi salam shekara dubu biyu ne nawa kenan shekara dubu uku daga zamanin annabi Ibrahim alaihi salam zuwa zamanin annabi Musa alaihi salam shekara dubu ne shi ba shekara dubu hudu to daga zamanin annabi Musa zuwa zamanin annabi Isa ala nabiyina alaihi salatu wassalam shekara dubu da ɗari bakwai aka yi nawa kenan dubu biyar da ɗari bakwai to daga zamanin annabi Isa zuwa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari biyar nawa kenan dubu shida da nawa to daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau shekara 1444 nawa kenan muna cikin extra time an an kare sannan ta fa da kyau ka gani lokaci yayi kana jiran kuma wani abu kana bin ta tura ko to saboda haka lokaci ya riga ya yi sai kawai to yanzu wannan lissafin da muka yi idan muka bi a haka za mu iya gane lokacin tashin alkiyama shine ma'anan wannan hal yu'rafu bi hadha waqti qiyamis sa'a shin yanzu wannan lissafin da muka yi za mu iya gane yaushe ne tashin alkiyama shi ce la ba za mu gane ba li'anna Allah tabaaraka wa ta'ala domin Allah ne girma da daukaka nafa ilmu qiyamis sa'ati an kulli nabiyyin wa malakin حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقول قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو an gane magana Allah ta'ala ya kore ya kore ilimin sanin lokacin tashin alkiyama ga kowane annabi Allah ya kore haka nan kowane mala'ika Allah ya kore masa ilimin sanin tashin aljama sai shi wai ce to hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka ce shi ma ya sani amma Allah ya gaya masa cewa kace ilimin sanin tashin aljama yana wurin ubangiji na la yujalliya li waqtiha illa huwa baya bayyanar da sanin ilimin tashin aljama ga wani mahalici shi kadai ya san shi na'am ƙwarai kuwa ƙwarai cewa yake haka yi ƙalar rasulu sallallahu alaihi sallama ya ce bu'istu ana wa sa'a ka hatai an gani ko bu'istu ana wa sa'a ka hatai an aiko ni da zuwa na da tashin alkiyama tagwaye ne haka muke da Allah yan biyu ba san junansu ba ina tambayar ku tagwaye ba san junansu ba Hassan bai san Usaini ba Usaini bai san Hassan ba alkiyama ta san manzan Allah manzan Allah shi ma ya san alkiyama ni da tashin alkiyama haka muke in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashara bis sababa wal wusta sai ishara da manuniya da kuma ɗan tsakiya wannan shi ne wusta wannan shi ne sababa muna ma ake kira sababa amma na annabi sunansa sabaha karka cewa ya tsamman Allah sababa ka sa abin da ake kira sababa mai yawan zagi wannan in za a yi zagi da wannan ake ka ganta ka ci kaza kaza da wannan ake to shi na annabi ba zagi shi tasbihi yake subhanallah subhanallah subhanallah sai sa ake kiran nashi sabbaha mu kuma namu sabbaba mai yawan zagi shi kuma nashi mai yawan tasbihi to wannan shine sabbaha na annabi wannan kuma shine wusta mai so ya ga wannan ya duba sahihul bukhari kitabul talaqi babul li'ani hadisi na dubu biyar da ɗari uku da ɗaya in ka duba sahihu muslim kuwa ka duba kitabul fitani wa akratu sa'ati hadisi na dubu biyar da ɗari biyu da arba'in da biyar za ka samu wannan jawabin a ciki لأنه آخر الأنبياء الشيخ رضي الله عنه يتي أبن يسا النبي يتي أنا والساعة كهاتين سورة النبي شيني كرشان النباوة صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده باب ولا النبي باينسا yace to alimna anan ne muka gano anan wurin ba anan ne muka san annabi isatahu min ashraf as-sa'at shi kansa annabi aiko shi yana daga cikin sharuɗan tashin alkiyama zuwan annabi duniya alama ne na tashin alkiyama shi yasa za ka ji lokacin da ya isra'i da miraji duk saman da aka je aka kwankwasa sai mala'iku su ce wane ne sai jibril ya ce ni ne sai sa kai da kake kwankwasa koba kai da ka saba ka fita ba wanda ya sani ka shigo ba wanda ya sani ina ruwanka da kwankwasa koba sai ce ba ni kadai ba kai da wani ne ce ni da cikamashin annaba da manzanni sai mala'iku su ce har an aiko shi sai an aiko shi shi kina aljama ta tashi saboda zuwansa alama ce sharadi ne na tashin aljama to yanzu wanda shi zuwansa ma sharadin tashin aljama ne amma kuma shi bai santa ba a illa dai yana daga cikin ilimin da yake banci zatin Allah saboda ka duk ilimin da ka san ya keɓanci malaminka ko ya keɓanci babanka duk hirar da aka yi suka faɗa ko da babanka ya amince da kai a matsayinka na magaji ya ce maka wani Allah ya ma albarka kai ne magajina ina da wani sirri wata amana ba na so in mutu baka santa ba bari in sanar da kai ita sai sanar da kai ita kar ka kuskura duk abin da za a ci a bakin ka ɓoye a tafi a baka sani ba kawai wannan shi ne amana dan an yarda da kai ne aka gaya maka to Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda ya amince da shi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace lokacin da muka ce banta da shi ya sanar da ni ilimai ya sanar da ni ilimin farko da ilimin ƙarshe sannan wa'allamani uluman shatta an gane ko saboda haka manzo Allah shine karshen annaba anan ne muka gano cewa bi fatahu min asratus sa'ati fa li hadha qala faqad jaa asratuha faqad jaa asratuha hakika sharuɗan tashin alkiyama sun zo tunda annabi ya zo jaa asratus sa'ati wato sharuɗan tashin alkiyama sun zo asratus sa'ati ismani ismun asgaru wa ismun akbaru sharuɗan tashin alkiyama sun kasu kaso biyu kaso na farko ƙarami ne kaso na biyu babba ne alƙismul asgaru wato kaso mafi ƙanƙanta mino daga cikin sharuɗan tashin alƙiyama shine bi isatun nabi sallallahu alaihi wasallama ai ko annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin ƙaramin sharuɗin tashin alƙiyama li'annahu asrul anbiya saboda annabi alaihi salatu wassalam shine ƙarshen annabawa wai shiƙaƙil kamari sannan ƙagewar wata yana daga cikin sharaɗin tashin alƙiyama kanin yuzkaru fil kutubi sabiqati ya kasance ana yawan ambato a cikin littattafan annaba da so gabata Allah ta kuma sa'atu illa ba'da shiqaqil qamari duk littattafan da suka tude a cikin littattafan ana faɗi ta alƙiyama ba za ta tashi ba sai wata ya tsage to wane ne tsaga wata ha tsagewar wata yana daga cikin sharuɗan tashin alkiyama to wanda ya tsaga watan ba zai san sauran jawaban ba ikita rabata sa'atu wai shakkal kamar tashin alkiyama ya kusanto domin ko ga wata ya tsage in dai tsagewar wata yana daga alamar tashin alkiyama to akwai ƙarin bayani a wurin wanda ya tsaga wata صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقع حقيقة أجر وتعيار يا فارو وأخبر الرسول ما يشي صلى الله عليه وسلم يا باد الأباري بأنه ستأتي أثر علاماته أجكو أنما عليه الصلاة والسلام يا شيخ كتني القيامة بذات تاشبا في علامومي قدا قوما ثم بينا akwai waɗansu alamomi na tashin alƙiyama guda goma sai sun bayyana sannan alkiyama za ta tashi ja fi sahih muslim an huzaifa ibn usayd al-gifari qala اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيا- آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة كسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في الآيات التي تكون قبل الساعة حديثي ندبو ديار دقريقا دستين دبيو ورواه آل السنن الأربعة من حديث فرات هكذا وقال الترمذي حسن صحيح to kaga anan wanda ya faɗi waɗannan alamomi dan Allah ne ya rage na batun tashin alƙiyama wanda bai sani ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai hayaki ya cika duniya da Allah akwai hayakin da bai zo ba janareto hayaki ga hayaki a gidan Alhaji Aminu mashin din ta hayaki motar ka hayaki jirgin ƙasa hayaki jirgin sama hayaki kamfanoni hayaki ya cika ko ina me ya rage lokacin da manzo Allah ya ce wannan jawaba akwai wani inji ne me yasa yake addu'a hayaki a lokacin da yake faɗi sahabbai sun san wani hayaki kallon juna ce hayaki to irin hayaki jawabin yana wurin mu mu muka ga hayaki amma annabi ya san shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai ya ajuji da majuji sun bayyana sallallahu alaihi wasallam sai rana ta bullo daga yamma ta faɗi a gabas shi ma wannan ya rage nasa ka sani shi ranar ta bullo ko bata bullo ba ballantana ta faɗi an gane ko sai dujal ya zo shi ma yana da kyau ka san shi don ka kiyaye shi sannan ya juju wa ma juju su ma ka san su don ka kiyaye su sannan annabi alaihi salatu wassalam sannan yake fi wata dabba me rarrafi akan ƙasa ta bayyana me ma'anan wannan in aka ce maka addabatu kar ka ɗauka fa akuya ake magana ta ta ko ko saniya ko jaki ko doki a duk wani abu mai rarrafi akan ƙasa har mu ana kiran mu addabatu wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين to kaga anan dabba anan ne rarrafe akan kasa motoci ababan hawa su ne suke rarrafe su ɗibi mutane su rarrafa a guje su kai su inda za su je za ki da su ɗibo su an rarrafe su gudu da ku duk annabi ya san su kuma gashi ya faɗe su alkiyama ba za ta tashi ba har sai alamomi guda goma sun bayyana ad-dukhana wad-dajjala wad-dabbata wa dulu ash-shamsi min maghribiha wa nuzuli isa sai annabi isa ya sauko wa ya'juj wa majuj sai ya'juj da majuj sun bayyana sannan sai an yi girgizar ƙasa a gabas sai an yi girgizar ƙasa a yamma sai an yi girgizar ƙasa a jaziratul arab waɗannan girgizar ƙasan jiyaya Allahu akbar ka gani ko sannan sai wata wuta ta fito daga ƙasar Yaman wata wuta daga Yemen za ta rika koran mutane ya zuwa matattararsu kaga a nan in kana lura da kyau za ka gane cewa lallai akwai akwai maganganu a cikin annabi amma waɗanda aka yi masa izini ya faɗa su ya faɗa wanda ba izini ba ya bar wa Allah kuma wai kai yanzu kusancin annabi da Allah bai cancanci Allah ya sanar da shi ba wai me naka ne a ciki me sa ranka ke ɓaci an ce annabi ya san ka tobi imaninka me abin damuwa in an ce Allah ya sanar da shi menene abin damuwa ce wanda yake wannan jawaban waye san su waɗannan jawaban Allah ne ya san su to ya gaya masa sauran jawaban dan bai gaya mana ba shikenan bai san su ba ka lura da wannan na'am na'am ka gani ka ji ko ka ga takaitaccen bayani ma ma'aikata ma'aikatan gwamnati za a yi musu tambaya sun san jawabin amma ba za su a je wurin minista sai su tura wurin oga oga ya faɗa to ka ji fa gwamnati ma ta yi kora balle Allah saboda da Allah a sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu dai mun sallama masa wallahi wallahi mun sallama masa taslimi shi ne kai don na bakar siddiqu lokacin da annabi isra'i da miraji ya zo yana maganan isra'i ya je kudus kafaran makka ba su yadda ba suka rike baki suna mamaki suka ce yau ko abubakar ya bi wannan ya juya ma baya sai ga abubakar din tun bai ƙara so ba aka tare shi a hanyar ka ji abin da abokin kai ke faɗa ce me yake ya ce wai a daren jiya wai ya je wai wai a daren jiya wai ya tafi kudus tafiyar kwana arba'in daga makka zuwa wurin wai a daren ya dawo a daren ya tafi asuba ba ta yi ya dawo sai abakar ya tsaki ya ce wallahi in ya ce daga wurin ma ya wuce sama ya ga Allah na yarda tun ba ga mai ba imani ya sa har ya hararo ba annabi ce wallahi na wuce kuma na je na gan shi shikenan saboda mu irin wannan imanin mu akan sami yawwa kawai in dai aka ce annabi to mun yarda sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ka gani ko ad-dukhan wa huwa mawjudun fi waqtin al-ana sai yace hayaki da kam yana nan a zamanin nan namu mu kan mun ga shi mun ga hayaki mun ga hayaki wa dabbatul ardi sannan mun ga dabban nan ne rarrafe akan ƙasa motoci mun ga su wa khasfun bil mashriqi girgizar ƙasa a gabashin duniya wa kasfin bil maghribi girgizar kasa a yammacin duniya alama tashin alkiyama ne wadda dalu da dujal wa khuruj ya'juj wa majuja da kuma fitowar ya'juj da majuju wa nuzulu isa alayhi salatu wassalam da sakkowar annabi isa alayhi salatu wassalam wa dulu ash-shamsi min maghribiha da kullowar rana daga yammacinta da faduwarta a gabashinta. Fahazi alamatu waɗannan alamomi ne ba'duha zahara wa ba'duha lam yuzhar ba'du waɗansu daga cikin alamomin sun bayyana waɗansu kuma har yanzu shehu ya ce ba su bayyana ba su kula alimna mun san bihaza da wannan annal amra mahsiyun cewa lamarin tashin alkiyama koyayye ne boyayyen lamari ne Allah tabaraka wa ta'ala akhfaha Allah mai girma da daukaka ya boye alamomin li yakuna al-abdu kamil al-istidad me yasa aka boye saboda bawa ya zama mai cika shiri amma aka faɗa to kuma wani shiri ka shirya za ta iya faruwa ko yanzu ko gobe ko jibi saboda haka ka zama cikin shiri sai sa aka boye lokacin tashin aljama dan ka shirya to annabi bai za a boye masa wai dan Allah in tambaye kuma wai ina ne alkiyama dan Allah ina ne ba inda wuta da aljanna suka bane ba nan wuta da aljanna suka ba to bai je ba Isra'il da Miraji bai je ya sa an bude mai wuta ba bai leka ba har ya ce ya ga mata sun fi yawa da masu ɗabi'u iri kaza da iri kaza da iri kaza ba bude mai aljanna ba a ina ne aka samu nubatu da tunsa'il alamina tuffa ya tsinka daga aljanna ya tauna ya ci ita ta zama nutufar ta ce sa ba ta haila a duniya wanda in ya ga dama ma sai je aljannan ma ya huta wallahi mala kamar sha ɗaya na rana in ya ƙare ibadinsa yana iya gawa ce to a jira na gawa duk wanda ya zo sai bayan la'asar ina dawowa kawai sai ya wuce aljanna abin shi wai yanzu wannan da zaka rike cewa ya san kaza da san kaza ba ya san kaza da san kaza ba kai baka san ladabi ba ai wa Allah ladabi kai baka san wannan ba ladabi ne wanda kuma haka ake so ai hausa ma suna cewa wai ciki ba dan tuwo aka yi shi ba to kai ma kenan aka ce kakka faɗi komai balle annabi annabi ne zai faɗi komai a haba da Allah ai kai ko kai ne kake da aboki ne faɗin komai ka kiyaye shi a to abokin ka komai faɗa yake kai ma kake faɗi komai naka Allah ya kyauta saboda haka wasu daga ciki sun bayyana waɗansu ba su bayyana ba liyakuna al-abdu kamil al-istidadi fi kulli waqtin wa zamani dan bawa ya zama mai cika shiri a kowane lokaci a kowane zamani qul la amliku li nafsi قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون
قل لا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فيقول أنا ما يزال رأى وبنجي تبارك وتعالى يا جماعة ما صلى الله عليه وسلم نم خويا دلدي الورد مغنم قل ya Rasulallah, ka gaya wa mutanen Makka matsayinka. Mutanen Makka ba suna zaton kai ne Allah, mutanen Makka ba suna zaton kai ɗan Allah ne. Ya Rasulallah fito kai musu bayani, gwari-gwari su gane matsayinka. shi ne mana kul ka ce da su la amliku illa nafsi la amliku la amliku li nafsi naf'an kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ka ce musu ni ban mallaki janyo amfani ga kaina ba ban mallaki tun kuɗin cuta ga kaina ba ni kaina ba zan iya janyo kaina abin amfani ba ba zan iya tunkuɗe wa kaina wata cuta ba shi ne ƙulla amliku li nafsi naf'an ajlibuhu ban mallaki amfani da kaina ba ajlibuhu da zan iya janyo wa kaina shi wala darran haka nan cuta adfa'uhu da zan iya tunkuɗe wa kaina shi illa ma sha Allah haka magana ta fito ai sai dai abin da Allah ya so ya ga dama ya mallaka mini na amfani na janyo amfani da kuma tunkuɗe cuta. A nan kaga akwai istisnariya, Ulla amliku li nafsi naf'an wala barran. Ya ku mutanen Makka, ku sani cewa ni ban mallaki wani amfani da zan iya janyo wa kaina ba, ban mallaki iya tunkuɗe wa kaina wata cuta ba, illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama sai abin da Allah ya ga dama kaga ashe idan ya ga dama din ma ba wanda ya sani sai abin da Allah ya so ba zan iya janyo wa kaina amfani ba balle in janyo ma wani na ba zan iya tunkuɗe wa kaina cuta ba balle in tunkuɗe ma wani na sai abin da Allah ya so sai ka cire abin da Allah ya so din a nan fa mutanen nan da annabi ke kira da yawansu maguzawa ne waɗanda suka musulmi kuma sababbin musulunta ne shi kenan sai annabi ya zo kawai da ka musulunta sai lamunce ma arziki kawai sai a ga gidanka kawai rijiyar kuɗi idan za ka yi rashin lafiya da ya zo ya sha ba ka sai ka warke da an tambaye shi komai aka tambaye sai ya faɗa ka sa abin da za su ce muna ta wahalar muna bauta lata da uzu ashe gashi ashe gashi kusa kusa da mu shi yasa yake rashin lafiya shi yasa in aka je yaƙi wata rana sai ya nasara wata rana sai a ce an yi nasara a kan shi idan ya zama na duk da za a yaƙi shi zai nasara waɗansu za su faɗi wata maganar da bata dace da shi ba in aka ce duk tambayar da aka yi masa zai amsa waɗansu za su danganta masa kalmar da ba matsayinsa ba ne shi yasa sai Allah ya ce to ka gaya musu la amliku li nafsi naf'an ajlibuhu wala darran adfa'uhu illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so an gane ko yasa za ka cewa rijalla ne ya ce wai Muhammadu ya khairal anani wasilati habaka ilahi ma yafutu maqala fa anta wahabta aljiba wasuda tantaha ilayka khadimun rama minka manala وأعنيك خير العالمين وسيلتي أباك إلهي منيلي لدى اليوم الرهيب نوالا ولك ألورة شو ترك كوري وأنب الدمة عند الله يباي idan kana so ka fahimci wani abu wato wannan aya tana yi mana bayani wannan aya tana sanar da mu ne mu sani cewa ubudiyya mahallin gajiyawa mahallin jahilci ne mahallin ƙasƙanci mahallin rauni daga barin janyo wa kanta amfani ko tunkuɗe wa kanta cuta ubudiya shi da abinda ayar take so mu gane rububiya kuwa mahallin ilimi ne mahallin buwaya mahallin iko mahallin ƙarfi mahallin janyo amfani ga bayi da tunkuɗe cuta ga bayi. Ubudiya mahallin na ƙa'isu, rububiya mahallin kamalatu. Shi yasa duka annabi in kana in baka san wannan ba, za ka je ka faɗa abin da za ka mutu arne yanzu. A dalibin annabi ba? Ana so ka ana gaya maka wannan ne don ka bambanta ubudiya da rububiya. sai za ka za ce annabi bai san kaza ba ko annabi ba ya ba ko annabi kaza ko annabi kaza duk ran da ka gano cewa Allah shine Allah annabi bawa ne to ka san cewa zai iya sanar da shi duk abin da baka yi tunani ba abin da yasa ba a so ka san wannan kamin ka bambanta ubudiyya da rububiyya kar ka ce annabi Allah ne shine kawai amma duk ran da ka gano cewa annabi bawan Allah ne subhanallazi asra bi abdihi تبارك الذي نزل الفرقان على عبده to ci gaba da binciken sauran abubuwa zaka gano abubuwa da yawa saboda ka ubudiyya mahallin jahilci ne da kuma naqaisu rububiyya mahalli ne na ilimi da kuma kamalatu to yana daga ladabin bawa ya san matsayin shi an gane ko duk baiwar da Allah zai ma ladabin da zaka yi ka san matsayinka kar Allah ya baka karama a matsayinka na wali ko kuma Allah ya baka ma'una a matsayinka na mumini ya ba wali karama a matsayinsa na wali ya ba annabi mu'jiza a matsayinsa na annabi sai kuma ya ɗauka shi yake yi wannan su'ul adab ke amma in dai zai rika gane Allah ne ke yi magana ya ƙare saboda kan ladabin da ake so bawaye wa Allah ya gane matsayinsa kar ya ƙetare iyakarsa an gane ko duk abin da zai zo bawa na kamala ya san ba nashi bane daga Allah ya zo masa asalin bawa tawaye ne asalin bawa jahili ne asalin bawa gajiyayye ne asalin bawa kasashe ne rububiya ita take da buwaya take da ilimi take da ƙarfi take da iko in ka ga iko a wurin wani rububiya ce ta bashi aro da yayi mata ladabi sai ta ce rike mun ba mun mun wadata da ya yi rashin kunya sai ta kwata kayan to annabi kullum cikin ladabi ke wa Allah shi yasa duk baiwar da Allah ya masa wannan baiwar ta wanzu a hannunsa shine qul la amliku li nafsi naf'an ajlibuhu wala darran adfa'uhu illa ma sha Allah saboda ka a lura da kyau kar mutum ya zai karanta wannan aya sai ka gani shi kanshi ma annabin ma baka ji ba abin da ya Allah yake faɗi ka lura da kyau ana so ne a gane bambancin ubudiyya da rububiyya annabi abdu ne Allahu rabbu ne duk abin da ka gani a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na abdullahi to rububiyya ce ta bashi in ko ba shi tai Allah waye yake ba shi kaga bai zama Allah ba to daga kar mutum ya ce wai dan ya danganta wa annabi wani ilimi sanin wani gaibi ko sanin wani abu ya mai da shi Allah ai ba shi akai Allah ana ba shi abu ne shi yake bayarwa in dai ka yarda annabi duk abin da yake da shi ba shi akai ba Allah bane ko to daga ka yarda ba shi akai in ka yarda an ba shi ne to komai ma za a iya ba shi Allah ya sa mu gani ya rabbi يا رب يا رباه يا سمد فكن مجيسا لنا يا واحد العهد يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرد كربه أبدا يا من لا شجي له واقا ولا ند أنت الجياس بكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الألفاج يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أساجي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين